بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد bayan Allah khutuban mu ta wannan mako tana magana akan tasiri da amfanin gaskiya a rayuwar musulmi tasiri da amfanin gaskiya a cikin rayuwar musulmi musulmi ya kamata ya zama mai gaskiya a komai nasa a kowace sana'a tasa a ko'ina ya samu kansa a kowane yanayi yake ciki domin taken wannan addinin shine gaskiya taken wannan musulunci shine gaskiya shi sa Allah ta'ala ce ya yi wallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kuma ku kasance da masu gaskiya ku shiga cikin masu gaskiya so ake ka zama dan kasuwa mai gaskiya ka zama malami mai gaskiya ka zama dan siyasa mai gaskiya ka zama ma'aikacin gwamnati mai gaskiya ka zamo ɗalibtarka da gaskiya ayyukanka gaba ɗaya ka sa gaskiya ita gaskiya taken da ake mata ma cewa gaskiya dokin ƙarfi gaskiya baka taba cewa baka taba ji ko so ɗaya an cewa na gaskiyarsa ta ƙare ba ko a ce gaskiyarsa ta ƙure ba ko kuma gaskiyarsa ta jawo masa nadama ba ko gaskiyarsa ta jawo masa ƙasƙanci ba ko kuma ya cutu saboda gaskiyarsa ko ana ƙinsa saboda gaskiyarsa ko kuma gaskiyarsa ta ja masa mummunan makoma ko ta kawo masa cikas saboda gaskiyarsa ya samu cikas ba taɓai ba abinda ake cewa ramin ƙarya ƙwararre ne a ce ƙarya fure take ba ta yaya a ce mai ƙarya ko a ruwa gumi yake a ce mai ƙarya zagin Allah a ce mai mai ƙarya ɗan wuta a ce mai a tsina uwar mai ƙarya duwane yana nuna mana illar da aka ɗauki ƙarya da kuma illar da take jawo shi sa annaba alai salatu wasalam ya ce alaikum bisidik ina umarta ku ku zama masu gaskiya ku rike gaskiya a ko'ina kuki alaikum bisidik fa inna sidika ya hadi ilal bir domin gaskiya tana shiryar da mutum zuwa ga nagarta wa innal birra ya hadi ilal janna ita kuma nagarta tana jan mutum zuwa aljanna wala yazalu rajulu yasduqu mutum ba zai gushe ba ana masa kirari da gaskiya hatta yi kutaba inda Allah siddiqa har sai a wajen Allah an rubuta shi cikin masu gaskiya iyakum wal kadhiba na ja kunnan ku ku nisanci ku yi baya baya da ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujur domin ƙarya takan kai mutum zuwa ga fajirci wa innal fujura yahdi ila an-nar fajirci kuma yana jan mutum zuwa ga wuta wala zalun rajulu ya kazibu mutum ba zai gushe ba makaryaci har mutane su gano makaryaci ne har su masa hukunci da makaryaci ne duk wani labari da ya fito ta bakinsa sai a ce waye ya faɗa a cewa da ce kai a wannan fa makaryaci ne ka fahimta ka tsantsan ma'ana har jama'a da yake mu'amala da su ta yau ta gobe sawa'un a ofishinsa ne a ma'aikatarsa ne a siyasarsa ce in ɗan siyasa ne jama'a sun gano wannan ɗan siyasar makaryaci ne in ɗan kasuwa ne an gano kai wani ma 'ya'yansa ne suke gano uban nan namu makaryaci ne wani ma uwa ce yayanta suke gano uwan nan tamu makaryaciya ce saboda yara sukan gane uba makaryaci ne ta hanyar alkawuran da zai dinga musu wanda ba zai iya cika ba zan siyo muku kaza zan muku kaza zan yi muku kaza ko da yaro ne ya ce maka ba basu yi min mota ka ce ya karama ta wasa ba in ka ce e da yamma fi jira yake ganka da mota ka miƙa masa mukulli in aka yi haka so ɗaya so biyu so uku to sai ya ce anya baba ba makarici ba ne so da haka wannan ƙaryar ma tana bin uwa wata rana wata uwa tana son ta kama ɗanta tana son ta jawo ɗanta yana ƙi sai ta dunkule hannunta ta yi masa haka ta ce ungo ungo sai yaro ya taho ya taho yana rarrafe saboda ta yaudare shi da dunkula hannu ta masa alkawari da dunkula hannu cewa wani abu ne a ciki yana zuwa wuf sai ta kama shi gobe da ya ƙi zuwa sai ta yi haka sai ya haka ya haka ya haka saboda jiya a jiya ta masa alkawari ta yaudare shi ta masa ƙarya ta dunkula hannunta ya kaɗa na zo ka karɓa ya ɗauka dabino ne ko alewace ko cingam ne ko biskin ne sai ya taho saboda shi bai san ana ƙarya a duniya ba sabon zuwa ne fil sabo ne fil so da aka da ya zo sai aka danke shi aka buɗe hannun ba komai kuma aka kama shi kaga an masa ƙarya gobe da ya ƙi zuwa aka sake masa haka zo me yake nuna naƙi saboda me makaryaci ya ce ke to a ce ɗanka ne ya fara gano kai makaryaci ne haka abu ya ɓaci ziraka shi yasa a tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kayi ƙarya ya dinga maka faɗa kenan sai ya ga ka gyara kuma cedar da aka fara bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin al'ummansa kafin a bashi annabta as-sadiqul amin da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa musu hujja kafin ya bayyana musu Allah ya aiko shi ya tare mutanen Makka yace ya ku mutanen Makka me matsayi na a gunku suka ce as-sadiqul amin kai ne gaskiya ne kai ne amana ne yace yanzu nace muku akwai wata bataliya za ta kawo muku hari za ku gaskata wannan labarin suka ce eh ice saboda ne suka ce ba mu taba jarabtarka da ƙarya ba yace to Allah ya aiko ni ne manzon Allah ne shi yasa Hiraqalu sarkin Rum lokacin da suka gana da Abu Sufyan ya masa tambayoyi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ciki yace hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qal shin kun kasance kuna tuhumarsa da ƙarya kafin ya ce shi annabi ne ya ce sam sam sai ce to da wannan na auna cewa gaskiya yake don bai kamata ya kiwa mutane ƙarya ba kuma ya je yawa Allah da zai yi ƙarya daga kan mutane zai fara to amma ba zai yiwu ya kiwa mutane ƙarya ba kuma ya je wa Allah ƙarya saboda haka ma kana da da'ul kaziba ala nas summa yakziba ala Allah bai kamata a ce bewa mutane ƙarya bai jewa Allah haka da wannan ya kafa hujja cewa manzon Allah gaskiya ne wanda kuma dadin mulki ne hana shi bi shi sannan Ka'ab bin Malik lokacin da Allah ya gayyaci dukkan sahabbai su fito su raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a fatattaki rumawa da suka yi dandazo a Taboka suna son su kawo farmaki madina su rukushe musulunci manzo Allah ce kowa ya fito ni ne a gaba da ce aka yi fita shi yana gida sai ka tsorata amma shi da ya ce a fito fa shi ne a gaba don me za ka ƙi fitowa in ba rashin imami ba in mutuwa za a yi shi da ya ce ka fito shi ba da cikin wanda za su mutu amma munafukai sai suka yi ta ba da uzuri wani ya ɗan nan na ɗaya kafa sai tafi yana cogala ta ya ce wallahi targaɗe ya yi wani ya ce karewa ya wani ya ce rauni ya ci suka dinga ba da uzuri suka ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da mutum dubu talatin su kuma can ana jin sun kai mutum dubu ɗari biyu amma kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da sahabbansa da ƙarfin hali da ƙarfin zuciya sai rumawa nan ba su ɗauki yawan musulmi kaɗan bare sai suka arce kafin musulmi su iso domin duk wanda ya ce zai kawo maka farmaki kace gani nan to sai ya tsorata cewa kafin shi shiri sai suka gudu bayan an dawo waɗanda suka ƙi fita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan tsoron cewa ka aje a mutu sai suka ga annabi ya dawo da sahabbai ba wanda ya mutu to sai suka zuwa suka ta bada uzuri wallahi ya rasulullah da ba a gani din nan ba dan mura ce wallahi dan zazzabi ne dan mashashara ce yan larura ce na to ba komai ba komai sai wani sahabi shi bai karya ba da ya zo ya tsaya gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ka abin mali ya ce ya rasulullah da na tsaya a gaban wani mutum wanda na san ne masa ƙarya za ta amfane ni to da sai in yi ƙaryar amma kai ba wanda za a wa ƙarya ba ne in kuma ƙaryar zan yi na iya jayayya da jidali yadda zan yi ƙaryar da zan kare kaina amma in ma na maka ƙarya Allah zai gaya maka gaskiya don haka ba zan ma ƙarya ba ni ba ni da uzuri haka kawai da ganganci da gangan na ki fita so a min hukuncin wanda ya ganganci ya karya doka yana sane a min irin wannan hukunci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to kai ka jira domin kai ka bambanta da sauran ka jira hukuncin da Allah zai sauka a kanka annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa sahabbai ka ku kare masa magana ka wani kare masa magana sai da aka kwana 50 duk wanda ya sallama baya amsawa ko masallaci ya zo ya hada fuska da manzo Allah sai manzo Allah ya kauda kai kuma aka sauka cewa iyalansa ma ya daina kusantar matarsa da shi da wasu mutum biyu su uku suka ce mu taba shiga wani bala'i irin wannan ba wa alaf salatatil lazina khulifu hatta idza baqat alaihim al-ard bima rahabat wa baqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa at-tawwabur rahim ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin yace na shiga kunci sai da aka kwana 50 sai Allah ya aiko mala'ika Jibrilu da aya cewa ya yafe mana ni da abokaina mu biyu ina zaune yace bayan sallar asuba sai ga wani sahabi ya danno da gudu yana cewa kai farin ciki ya kai ka kai farin ciki tunda mahaifiyarka ta haife ka baka taba gamuwa da wani farin ciki irin wannan ba yace sai na fadi nayi sujjada dama haka ake so musulmi idan wani abun farin ciki ya zo maka ka fadi kai sujjada ita wannan sujjadar ba ta bukatar sai ka kalli gabas ko sai kana da alwala saboda emergency ce ta gaggawa ce ka faɗi ka gaya wa Allah ka gode ko Allah ya fitar da kai daga wani kunci ko kana tsoron jarabawa nan ba za ta kyau ba sai ka ga duk ka wuce Allahu akbar sai ka faɗi kawa Allah sujada ko wani hatsari ya taho kanka sai Allah ya kautar da kai ko wani abin da baka zato sai ya samu kawai sai ka faɗi kawa Allah kai sujada to yace fakarartu sajidan lillah sai na faɗi na sujada ga Allah yace na tashi na tafi masallaci aka dinga tarata ana taya ni murna masha Allah kaga amfanin gaskiya kaga gaskiyar da kai an dan shiga wahala amma gashi an fita aka dinga taya ni murna yace naje na zauna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulullah wannan abin daga gare ka ne ko daga Allah ne yace daga Allah ne Allah ya aika jibril yace ya yafe muku laqad taballahu ala nabi wal muhajirin asallisabu fi sa'atil usra min ba'da ma kada yuzigu qulu fariqin minhu thumma taba alaihim liyatubu inna allaha huwa tawwabur rahim wa ala thalathati allazina khulifu Allah ne yace ya yafe muku a cikin alqur'ani yace ku ukun nan ya kama tunan ku ku uku ya faɗi lambar ku ku uku sai ce to ya rasulullah zan yi alƙawari a gabanka na san ba abin da ya tsiratar da ni daga wannan sai gaskiya to na yi alƙawari ba zan ƙara yin wata magana da babu gaskiya a cikinta ba har ƙarshen rayuwata ice ban san wani mutum da Allah ya jarabta da gaskiyar hadisi ba iri na yace tun wannan lokacin har zuwa lokacin da yake bada labarin a ƙarshen rayuwarsa yake cewa iya sani na har zuwa yau din nan ban faɗi wata magana da nake nadama faɗa ta cewa ba gaskiya ba ce to da na san amfani da gaskiya ta mun ko bai kamata in koma cikin ƙarya ba so da haka mu saka gaskiya a cikin maganganunmu mu saka gaskiya a cikin ayyukanmu mu saka gaskiya a cikin zamantakewarmu mu saka gaskiya a cikin karatunmu mu saka gaskiya a cikin siyasarmu mu saka gaskiya a cikin kasuwancinmu mu saka gaskiya a cikin malantarmu mu saka gaskiya a cikin ɗalibtarmu mu saka gaskiya a cikin zamantakewarmu da mu'amala mu ta yau da gobe kai ko aure za ka yi ka saka gaskiya domin ni na ga auren da yawa da aka sa ƙarya a ciki daga ɓangaren mata ko ɓangaren mijin ba a shekara ba ƙarya ta tashi kuma auren ya mutu in ba ka da kosisi ka je ka gabatar da kanka a matsayin mara kosisi a soka da ba ka da kosisi ya fi ka je kai karya arziki kai karya dukiya kai karya kaza daga ba karya ta zo ta kuri yanzu wanda dinga shara ma wata yarinya karya ya ce abuja yake kasan da an ce abuja sai ka ɗauka mutum ma a a fadar shugaban ƙasa yake abuja ku akwai mai dako akwai mai sai da aya akwai mai sai abuja yake abuja ma ya dinga ashe shi sana'arsa wankin mota ya gaya mata gaskiya mana a za a ƙi auren mai wankin mota ba sana'a ba ce su da aka ji sanda ya wanke motar ka sai ya hau je yau ya je da wannan mota ya ce motoci yake siyarwa da ya wanke motar ka kafin ka iso sai ya ɗana in ya ɗana sai ya je mata yau da jif gobe ya je da kaza jibi ya je da kaza iyaye suka dinga murna an samu mai arziki ashe duk motocin wanki ne a karamaka kuma shi ma ya wanki da su me na ƙarya hajiya ni dinnan sana'a ta wanke mota in kina so na haka shikenan ba kya so na ki nemi mai mota ni ba ni da mota amma ina sana'ar wanke mota me na ƙarya sai ka fi daraja ma aure ka haka to amma biki ya taho ya yi ƙarerayi da yawa daga ciki ma zai bata mota daga ciki zai kama mata gidanta ita kaɗai daga ciki zai ba da kudi miliyan kaza a yi bikin aure daga ciki zai kaza daga ciki zai kaza dama an ce ramin karya ƙwararre ne sai aka ƙware kuwa ƙarshe auren fata yi ba me na karya a kara makarna sana'a ta dako sana'a ta tura sai da aya yanzu akwai mai sai da aya har da rasit da kot dinsa da komai kama ya fito daga banki amma aya yake siyawa an kasiya sai rubuta maka rasi ka sai aya ta 200 ya baka rasi yana burge mutane suna siyan ayarsa bai ji kunyar ya sa kot ya sa necktie yana tura aya yana sai da aya yana baka rasi ba kuma jama'a suna mu'amala da shi a matsayin dan gayu mai sai da aya ayan ma a wanke take a gyara take har da rasi da dadi saboda bai ji tsoron bai boye sana'a sama to wannan ƙaryar sai mun nisanta ta muna son rayuwa mu ta kyau annabi alayhi salatu wasallam yace na umarce ku ku tsaya kan gaskiya domin gaskiya tana kai mutum nagarta nagarta tana kai mutum aljanna mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana karda don gaskiya sai a rubuta cikin masu gaskiya Allah ka sa mu cikin masu gaskiya Allah ka kare mu daga fadawa cikin hatsarin karerai sa mu zama masu gaskiya ka amfane mu da gaskiya Allah ta'ala ya ce yawma yanfa'u sadiqina sidquhum ranar alkiyama mai gaskiya gaskiyarsa za ta amfane shi Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al almauta rahatan lana min kulli shar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقوموا لصلاتكم يرحمني ويرحمكم الله